الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ko mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 23 ga watan zulqa'ada shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 26 ga watan 8 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata kamar amini na'am wani dangane da izar ko mu ce gyautu wanda mai nufin hajji ko umra yake daurawa bayan ya tsiraita game da duk wani ɗinkakken tufafi shi wannan zane mutum zai iya ɗinka shi a maida shi kamar guje ma'ana mutum ya sa sannan sai sa wani santir ya daure tsaka baya halatta domin ɗinkakken tufafi shine aka hana namiji an gane ko wanda ke nihin yin umra ko hajji a lokacin da ya dau harari duk wani dinkikken tufafi haram ne buje ku dinkikken tufafi ne don haka iya wannan zane shine zai daura sannan kuma ya yafa mayafi bayan ya tsare ta game da duk wani tufafi wanda yake dinkikke wannan hadisi ba yana nihin cewa dole ne tsakanin kiran sallah da tare ikama sai an tashi an yi nafila hadisin iya abin da yake fa'idantarwa halaccin yin nafila bayan kiran sallah kafin a tare ikama ya ce bayyana kulle a zanai ne salatu tsakanin dukkan kiran sallah biyu za Allah ya ce akwai sallah ma'ana akwai halaccin yin sallah al'abanul awwal shine kiran sallah wanda yake sananne al'abanu sani ita ce ikama an gane ko ba yana nuna cewa in an yi kiran sallah kai tsaye baya dacewa a tada ikama sai an bar mutane sun yi nafila a shi kasancewar lallai hikima game da kiran sallah a kirawo jama'a ne su zo cewa lokacin sallah ya yi ikama ana sanar da jama'a cewa sallah fa ta tabbata don haka in kai tsaye bayan an gama kiran sallah jama'a suka haɗu ba magana a ce sai an jinkirta ma mutane sun yi lafiya in liman ya yi lattin zarwa ko kuma kafin lokaci ya cika an yi kiran sallah maimakon ka ci gaba da zama a masallaci sai ka tashi ka shagala da yin nafifili shi ne ya ce bai na kulle a zane ne salatu amma ba yana nuna cewa kawai dole ne sai an yi lafiya tsakanin kiran sallah da tare ikama na'am wani yawan susa a cikin sallah da sauransu yana rage ladin sallah in har ba ya kama dole ba in baka susa ba ba za ka samu nutsuwa saboda kasancewar sallah ana buƙatar nutsuwa nutsuwa a cikin sallah wajibi ne gwalgwadon nutsuwar mutum gwalgwadon ladan sallar shi duk wanda ya kasance nutsuwa ta rabu a cikin sallarsa to ya tabbata da cewa ladan sallarsa ya rabu don haka ana buƙatar mutum ya samu nutsuwa ya tattara tunaninsa an gane ko kada ya ringa shagala da wasu al'amura domin shagala da wasu al'amura suna tauye ladan sallah na'am sauke musu alkur'ani kamar misali mutum ne ya yi bulaguro ya jima bai zo gida ba cewa a sauke masa alkur'ani don ya dawo gida akan iya karantawa amma ba maganar ba a yi kwantara da wani a ɗauke shi cewa ya sauke alkur'ani da nihin cewa wannan wanda ya jima bai zo gida bai dawo in haka ne wannan baya dacewa domin ba karantarwar magabatan kwarai ba ce ɗaukan wani haya da sunan ya sauke alkur'ani amma misali mutum ne ya jima bai zo gida ba kaga mutumin kirki ka ce wane muna bara addu'a wane tun da ya tafi gari kaza yau shekara kaza ya ki waiwaiwa ya dawo gida muna fatan Allah ya dawo da shi ya dawo da hankalin shi ya dawo gida to wannan wanda ka nemi addu'a a gunsa na dacewa ya karanta alkur'ani in ma sura daga cikin surorin alkur'ani ko izini ko ya sauke alkur'anin ya yi tawassuli da wannan karatu ya daga hannu ya yi addu'a ya roƙa maka bukatarka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma maganar ka ɗauki mutum ka ba shi kuɗi ya sauke ma alkur'ani domin wata bukata wannan kwata-kwata baya halatta ba karantarwar magabatan kwarai ba ce ba a taɓa samun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko wani daga cikin sahabbansa akan irin wannan aiki malamai suka ce lauka na khairan lasa bakuna ilai inda a ce haka wani alkhairi ne ma'ana abu ne wanda ya dace a shari'a to da magabatan kwarai sun riga yi zuwa wannan fage don haka dai wannan ba hanya ba ce wadda take dace amma a karan kansa yakan iya karanta alkur'ani ya daga hannu ya yi addu'a ya yi tawassuli da wannan karatu an gane karatun alkur'ani ibada ne ibada ku tana buƙatar tsarkin niyya wannan ku kudin da ka bashi shine zai sa ya karanta in baka bashi ba ba zai yi ba kaga kenan ba dan Allah ba ita kuma ibada dole sai dai dole ne a tsarkake niyya a idan Allah idan an wanke misali makayi kamar sarka sabuwar shima ko gudu irin na isans da sauransu an wanke an wanke an tabbata komai ya fita wannan sauran warin da yake ragewa baya cutar da ruwan da aka zuba ana iya amfani da shi a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ne cikin kitabul wakala mun tsaya karshen babi na hudu baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan makiyayi ya ga wata tunkiya ko akuya ko raƙumi ko saniya daga cikin dabbobin da aka ba shi kiwo wannan dabba tana nihin mutuwa sai ya yi gaggawa ya ɗauka ya yanka ko kuma wakili wanda aka wakilta shi akan wani abu sai ya ga wannan abin da aka wakilta shi aka damka a hannunsa abin yana nihin baci to sai ya yi ƙoƙari ya inganta wannan abu ta hanyar da yadda ba zai ɓaci ba ko kuma ya kasa wannan kaya ya sayar da su ya kulle kudin shin a nan abinda shi makiyayin da wakilin abinda suka aikata ya yi ko bai ba misali kai wakili ne mutane sukan tafi najeriya su sayi kayan ligim sai su loda a mota a matsayinka na jagoran kwamba ka kawo ka sauke su biya ka allah ya kaddara mota ta samu matsala ba a samu motar da za a loda a kawo a kan lokaci kafin a gyara kuma kayan suna iya baci a gane ko to a nan kana iya kasa kayan ka sayar da su ka kulle kudin in an zo kowa ka ba shi kudin shi shi ne a nan wato malam ya yi babi na musamman cewa za a busara ra'i awi wakilu shata ta mutu au shay'an yafsul rabaha au aslaha ma ya khafu alaihi fasad idan makiyayi ko wakili ya ga wata dabba daga cikin dabbobinsa ta mutu tana nihin mutuwa au shay'an ko ya ga wani abu ya na nihin baci rabaha shi makiyayin ya yanka wannan dabba au aslaha ma ya khafu alaihi fasad shi kuma wakilin yayi kokarin inganta abin da ake ji masa tsoron baci menene hukuncinsu shi ne anan malam sai ya zo mana da hadisin ubaidullahi ibn umar al-umari daga malaminsa shine nafi maula ne na abdullahi dan umar cewa lalle ya je ya je wato dan ka'ab ibn malik na ba da labari an abihi daga mahaifinsa ka'ab ibn malik Allah ya kara masa yadda annahu kanat lahu ghanamun tar'a bi sana ka'ab ibn malik Allah ya yarda da shi yana da wasu dabu kankanan dabobi idan aka ce ghanam sune tumakai da awakai tar'a bi sana suna kiwo a gindin wani babban dutse daga cikin duwatsun Madina ana kiran shi da sana fa absarat jariyatun lana bi shatin min ghanamina mauta wato kuyangarmu an gane ko yace fa absarat jariyatun lana bi shatin min ghanamina mauta wato kuyangarmu wadda take kiwon dabobin sai ta lura da alamun mutuwa bi shatin game da wata tinkiya min ghanamina daga cikin dabobin namu ta ga alamun mutuwa game da wata tunkiya daga cikin dabbobin ni za mu iya fa'idanta a wannan gaba kafin mu yi gaba na'am halaccin baiwa mace kiwo mace tana iya zuwa kiwo an gane ko duk wasu ayyuka waɗanda suke bakin gwalgwado mace tana iya yi kamar yadda a nan mace ce ce take kiwo kuma in muka koma can cikin suratul kasas ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labari dangane da wasu 'ya'ya mata guda biyu 'ya'yan wani dattijo wanda a cikin isra'iliyat ake cewa annabi shu'aib ne a gane ko lokacin da annabi musa alaihi salam ya yi hijira daga kasar masar ya fuskanci birnin madiyana shine ubangiji ta'ala yake cewa walamma tawajjaha tilqa a madiyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabi walamma warada ma a madiyana wajada alaihi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn tazudan qala ma khabukuma qala ta la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabira فسقى لهما ثم تولى إلى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين هل إذ وكرشين قصة a takaice dai ga 'yan mata ne guda biyu suke kiwon dabbobin mahaifinsu wannan yana nuna mana kenan halaccin mace akan iya ba ta dabbobi ta kura ta yi kiwo amma ya kasance an abutu game da abin da zai taba lafiyar ta ko mutuncinta idan ana tsoron yan ta'adda to baya halatta shi ne ya ce fa abu sarrati jariyatun lana bi shatin min ganamina mauta wato ku yangarmu wadda ke kiwon dabobin wato sai ta hango mautan alamun mutuwa bishati ne daga namina da wata tunkiya daga cikin dabobin namu fa kasarat hajara sai ta yi gaggawa ta dau dutse sai ta fasa shi da ta fasa shi sai ta samu kenan wani bangare na dutsen yana da kaifi farraba hat habihi sai ta yi kokarin yanka wato wannan tinkiya kaga wannan kamar yadda bayani ya gabata dalili ne wanda ke nuna mana shi yanka dabba bai takaita ba ga wuka duk wani abu mai kaifi yana halatta a yanka dabba da shi kamar langa-langa ko kwalba ko reza ko ma menene za ka iya yanka dabba da shi kamar yadda a nan wato da wato gefen dutse ne mai kaifi ta yanka wannan dabba don haka kenan ƙayyadewa cewa sai da wuka wannan kwata-kwata babu wani dalili a kansa illa kasancewar ita wuka me yasa aka fa'ida wannan aka ja wannan aka wato ake buƙatar a yanka dabba da ita saboda wuka tana da kaifi shi kuma ana buƙatar duk ta hanyar da za a bi a hutatar da dabba idan za a yanka ta to wannan shine ake da buƙata ya zamanto in ma wukar ce ya zamanto tana da kaifi da kushashiyar wuka baya halatta a yanka da ita domin akwai azabtarwa don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce na cikin sahihu muslim riwaya ta abu ya'ala shine shaddad ibn aus Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa yake cewa inna Allah kataba da ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليره ذبيحته الشاهد وليحد أحدكم شفرته da ya ce ku tabbata ubangiji ta'ala ya wajabta kyautatawa a cikin dukkan komai maza Allah sai ce in za ku yi kisa ku kyautata kisa in za ku yi yanka maza Allah ya ce ku kyautata yanka ɗayanku maza Allah ya ce ya yi ƙoƙari ya wasa wukarsa domin ya hutatar da abin yankansa haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ranar layya da zai yanka dabba da zai yanka ragon layya manzon Allah ya ce ya Aisha ya ce ɗauko wuka ki wasa ta ish hazil mudiya manzon Allah ya ce ima zaki wasa wuka wasa ta to don haka a nan kenan yanka ana buƙatar abin da za a yanka dabba ya zamanto abu ne mai kaifi shine ce fa kasarat hajaran fa zaba hatta sai ta fasa wani dutse ta kaifin dutsen ta yanka wannan dabba faqala lahum ka'ab ibn malik Allah ya kara masa yadda sai ya faɗa ga iyalinsa yace la ta'kulu kar ku ci komai daga cikin wannan nama hatta as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aw ursila ila annabi sallallahu alaihi wa sallama man yas'alu ya ce sai na tafi na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya halatta a ci ko bai halatta ba ko kuma sai na aika sai na aika ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama man yas'alu wanda zai tambaye shi shi ya halatta a ci wannan yanka ko bai halatta ba hukunto ne aka samu daga marwaicin jayi shi sai na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma caye sai na aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zai tambaye shi wa annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama an zak cewa Ka'ab ibn Malik ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da hukuncin wannan yanka shin ya halatta a ci ko bai halatta ba au arsala ko kuma ya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zai tambaye shi kuma ya masa tambayar fa'amarahu bi aqliha manzo Allah ya umarce shi cewa ba laifi ana iya ci wannan yana nuna mana kenan da komai ana iya yanka dabba abu mai kaifi in dai ba farce ba ne kuma ba kashi ba domin nassi ne tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake haramta yanka dabba da farce domin arna a wancan lokaci maguzawa mutanen habasha ethiopia su ne suke yanka dabba da farci farci kawai mutum yake sawa ya cire makogwara shi kuma kashi sannan wannan da kashi maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da yanka dabba da kashi in ma kashi ne ainihinsa ko kuma wuka ce aka yi ta kashi kwata-kwata baya halatta a yanka dabba qala ubaydullah ubaydullah ibnu umar al-umari sai yake faɗa fa yujibuni annaha amatun wa annaha zabahan yace al'amarin na kayatar da ni na burge ni cewa ga ta baiwa ce an gane ko wa annaha zabahat kuma cewa da kanta ta yanka baiwa ce ta fahimci irin wannan al'amari maimakon abar dabbar ta mutu ta yi gaggawa ta yanka kuma da kanta ta yi karfin hali ta yanka wannan dabba shi ne mana sai ce ta ba ahu abda abda ibn suleiman wato ya ma al-mu'tamir ibn suleiman goyon baya game da riwayar wannan hadisi an ubaidillahi daga ubaidillahi ibn umar al'umari za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب وكالة الشاهد والغائب جائزة وكتب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان هو بن أيينة الهلالي المكي عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه فقلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne na musamman wakalatu shahidi wal ghalib wakiltawa ta wanda yake halartacce wal ghalib da wanda yake fakekke ja'izatu malam yace ya halatta tuntuni malam ya yanke hukunci kana halarci a gari babu wani uzuri tare da kai wani al'amari ya tunkaro ka wakilta wani cewa a matsayin wakilinka ne ya ce yi a gani kuma na ya ce ya halatta haka kuma jimhurin malamai suka tafi mutumin da yake halarci a gari ko babu uzurin komai to yana da halaccin da zai wakilta wani akan wani al'amari al'imamu abu hanifa allah ya ji kansa shi yana ganin cewa kana halarce ka wakilta wani akan wani al'amari baya dacewa sai da uzuri na rashin lafiya ko bulaguro in abin ya shafi kamar misali shari'a ce to baya halarce wato ya ce baya halatta mutum ya wakilta wani sai da yardar abokin shari'ar abokin jayayya kai ne misali wannan shari'a ta ta hada ka da wani kuna ja'i ja akan wani abu to ba za ka wakilta wani ba a matsayin cewa shine wakilin ka sai in shi abokin jayayyar ya yarda ya amince tare da cewa al-Imam Malik Allah ya ji kansa shi yana ganin cewa ko da bai yarda ba kana iya wakilta wani sai dai idan ya kasance tsakanin shi abokin jayayyar ka da wanda za ka wakilta a madadinka cewa akwai wata adawa tun can tsakaninsu to wannan baya dacewa an gane ko don so da yawa wani yakan yi dibada in ya kasance tsakanin wane da wane ba sa shiri to sai ka wakilta shi kenan shi in yaje da tsiya-tsiya ma kenan ya zartar da wannan to wannan kwata-kwata baya dacewa in dai an fahimci cewa akwai rashin zutuwa tsakanin shi da mutum to wannan ba za ka wakilta shi ba shine a nan kenan malam ya ce wakalatu shahid wakiltawa ta wanda yake halarci babu wani uzuri ya wakilta wani akan wani al'amari wala ga'ib da wanda yake fakekke ja'iza ya ce wannan gaba ɗaya ya halatta misali ba ka ne kana cikin gulamuru wani al'amari ya faru kana iya wakilta wani sai ya ce wa kataba abdullahi ibn amr abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kara musu yadda ya rubuta takarda ya aika ila qahrumanihi zuwa wato mai tsaron taskar shi idan aka ce qahruman shine magazine kenan mai tsaron taska an gane ko mai gadin mangaza kenan wa huwa ghaibun anhu a lokacin nan shi abdullahi ibn amr wato yana fakekke baya nan yana cikin halin tafiya sai ya rubuta takarda ya aika ma wato shi mai tsaron taskar an yi zakiya ana ahalihi sagiri wal kabir wato ya fitar ma iyalinsa yaro da babba wato zakar kulu zakka ta hudda kai shine yace an yi zakiya ya fitar da zakka an ahalihi a madadin iyalinsa asagir yaro wal kabir da babba ma'ana ya lissafa ya fitar musu da zakka baya na yana cikin bulaguro ya wakilta magazi ne ke shi kaga wannan dalili ne wanda yake nuna mutumin da yake fakekke ba laifi yakan iya wakilta wani akan wani al'amari to anan sai malamin ya zo mana da wato hadisi na abu huraira allah ya kara masa yadda bayan akarkin abdullahi ibn amr abu huraira allah yadda da shi ke faɗa cewa kana li rajulin ala nabi sallallahu alaihi wa sallama jamalun sinnu min al wato wani mutum yana da raƙumi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda raƙumin yana da wasu adadi adadi na shekaru a takaice wani mutum ne ya rauta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama raƙumi raƙumin da ya rauta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da adadin shekaru an san ɗan shekara na wani faja'ahu ya taqaba wannan mutum sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman a biya shi bashin sa faqala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a'u ku je ku diba ku dau haƙƙinsa ku bashi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki ragumin kafin wato dukiyar zakka ta zo lokacin da aka kuru ragumin zakka suka zo shi wannan mutum sai ya je ya nemi cewa a biya shi haƙƙinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a abu ya ce ku je ku ba shi haƙƙinsa fa qala usinnahu suka nemi daidai da shekarun raƙuminsa falam ya shi dole ba su samu ba illa sinnan faukaha sai shekaru sama da na rakumin nashi misali rakumi ne dan shekara uku ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ramci a garken aka bincika aka bincika ba a samu rakumi dan shekara uku sai dai sama da haka dan shekara hudu ko biyar faƙala sai manzon Allah ya ce a ku ku bashi sama da shekarun nashi aka je aka bashi faƙala shi wannan mutum sai ya faɗa ya ce aufaita ne ya ce ka cika min haƙƙina aufallahu bika ina fatan ubangiji ta'ala ya cika maka duk abin da kake nema kake buri aufallahu bika ubangiji ta'ala ya cika maka burace buracen ka addu'a ce ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan yana nuna mana duk mutumin da ya kyautata maka to kai kokari kai masa addu'a ta alkhairi dan haka aka sunnanta mana fadar jazakallahu khairan ga duk wanda ya kyautata maka ya maka wani abun alkhairi shi anan yace aufaita ni ka cika mun haƙƙina aufallahu bika Allah ya cika maka burace buracen ka duk abin da kake bukata Allah ya biya maka qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yace da sahabbai inna khiyarakum kusan da cewa lalle fiyayyanku ahsanukum qada'an mafi kyawun ku gabiyan bashi duk wanda yafi kyawun ku gabiyan bashi manzo Allah ya ce shine fiyayye a cikin mafi kyawun ku a wajen biyan bashi shine mutumin da zai cika ma mutum haƙƙinsa bal ma wani yakan ƙara maka wani abu akan abin da ya amsa to amma misali karamci jika goma ka ba mutum jika goma sha biyar ko ka ba shi sha biyu in ka tashi biya in ba al'ada ba ce ta mutanen garin cewa duk wanda ya rance in ya tashi maidawa sai ya dora wani abu to wannan ya halatta na ramce jika goma a wajenka na ji daɗin wannan ramce da ka ba in na tashi biyan ka in baka jika sha ɗaya ko sha biyu ko sha biyar wannan ba laifi alherin da kamun ne na ga cewa ya kamata in kyautata maka to amma in an mai da abin al'ada duk wanda ya ramce in ya tashi biya dole sai ya daɗa to wannan baya halatta shine anan ya ce inna khiyaraku lalle fiyayyanku a hasanukum qaba manzon Allah ya ce mafi kyawun ku a wajen biyan bashi a takaice kenan wannan hadisi yana tabbatar mana da halarcin wakilci na wanda yake halartacce da wanda yake fakeke domin a nan maza Allah sallallahu Alaihi wasallama yana halarci yana nan da shi wanda yake da haƙƙi a kansa yana neman a biya shi bashinsa da ya zo maza Allah ya wakilta wani sahabi ya ce ku je ku bashi aka je aka diba ba a samu ba daidai da shekarun raƙonsa sai sama da haka maza Allah ya ce ku bashi sama da nashi kaga kenan kana nan kana zaune kana halarce ko babu wani uzuri kana iya wakilta wani akan wani al'amari babu الوكالة في قضاء الديون قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي عن سلمة بن كهيل أنه قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأبلغ فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله قالوا يا رسول الله ألا أمثل من سنه فقال أعطوه فإن من خيركم أحسن فإن من خيركم أحسنكم قضاء wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wakilta wani game da biyan bashi shin yana halatta ko baya halatta cewa bashi ne ake bunka shin kana iya wakilta wani cewa in lokacin biya ya yi biya ko kuma in mai bashin ya zo neman a biya shi ya biya shi ne a nan malam ya yi babi na musamman kenan babu wakalati fi biyo wato babi ne wanda ke bayani fi qaba'i biyo babi ne wanda ke bayani game da wakil wa hukuncin wakilta wani game da biyan basuka wato shine sai malam ya zo mana da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa anna rajulan ya ce lalle wani mutum atan nabiya sallallahu alaihi wasallama ya taƙaba ya zo wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana neman manzan allah ya biya shi bashinsa fa'adlaba sai ya kausasa harshe an gane ko ya kausa sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama harshe maimakon ya zo a cikin zalima da kalima wadda take daddada mai taushi sai ya kausa harshe wanda shi kuma kausa harshe baya dacewa sai idan akan sakayya ne an kausasa maka harshe kai ma ka kausasa amma iya abin da ake bukata idan za ka ma mutum magana ka tausasa masa kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa ƙululin nasi husna ku faɗa ma jama'a faɗa wadda take kyakkyawa kamar yadda can ubangiji ta'ala ya faɗa ga musa da ɗan uwansa harun alaihi wassalam wa ƙula lahu qawlan layyina ku faɗa ma fir'auna faɗa wadda take tattausa to dan haka koda kana bin mutum bashi baya dacewa ka kausasa masa harshe ka zo ka faɗa masa baƙaƙen maganganu don ya zaci wai ya biya ka bai dacewa sai idan ya kasance wato ya taurara bashin ya ƙi biya to anan kana iya faɗa masa duk abin da za ka faɗa masa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi na faɗa cewa madulul gani gurgun ta wurin bashin mawadaci me ake nihi da wadaka me halin biya manzon Allah ya ce zalunci kana da halin biya ka ki biya manzon Allah ya ce zalunci sai ya ce yuhillu irdahu wa uqubatahu wannan taurin bashi yana halatta keta mutuncinsa kuma da yi masa hukuma kaga kausasa harshe ko yana daga cikin abubuwan da yake na keta mutunci to shine anan yace fa ablaba sai ya kausasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama harshe ya faɗi iya son sa fa hamma bihi ashabu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi niyyar su kai masa dauki su tara masa gajiya domin ya yi rashin ladabi ya yi wauta ga inda wauta ta himuni faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da uwa lokacin da sahabbai za su rufa shi manzan Allah ya ce ku kyale shi ku rabu da shi fa inna li sahibil haqqi maqala manzan Allah ya ce mai haƙƙi shi yake da ta cewa inda baya bi na komai yaya za a yi ya zo ya faɗa mun ya kausa samun halishi fa inna li sahibil haqqi ma qala manzo Allah yace domin ma'abucin haƙƙi shi yake da ta cewa thumma qala sannan manzo Allah sai ya faɗa ga sahabbansa yace a ku usinna mithla sinni ku je ku bincika a cikin garken manzo Allah yace ku bashi wato raƙumi mai shekaru mithla sinnihi kwatancin shekarun raƙuminsa da muka rubuta قالوا يا رسول الله suka ce ya manzan Allah illa amsalan min sinnihi illa ne ko cikin nuskar illa amsala min sinni suka ce ya rasulullahi illa amsala sai dai wanda yake ya fi shekarun nasa amsal bi ma'ana wato afdal ana an gane ko illa amsala min sinnihi sai sama da shekarun nashi babu daidai da nashi faqala aqu manzo Allah yace ku bashi fa inna min khairikum ahsanakum qada manzo Allah ya ce lalle mafi kyawun ku a wajen biyan bashi manzo Allah ya ce to yana daga cikin fiyayyun duk wanda yake kyautatawa a wajen biyan bashi manzo Allah ya ce yana daga cikin zababbu daga cikin ku yana daga cikin fiyayyun a taƙaice wannan hadisi yana nuna mana cewa idan ana bin ka bashi ya halatta ka wakilta wani cewa ya biya wannan bashi an gane ko shine a nan kenan malam ya yi babi na musamman ba don kada wani ya yi zaton cewa yayin da shi biyan bashi ya zama abu ne wanda yake wajibi a gaggauce in ana bin ka bashi ka yi gaggawa ka biya to wani yakan iya fahimtar cewa wakilta wani ai baya dacewa me yasa domin game da wakilta wani akwai jinkiri da haka wannan hadisi sai ya nuna mana yana halatta ka wakilta wani game da ya biya bashin da yake kanka wannan ba a kirga shi ta wurin bashi kamar yadda ibn munayyir Allah ya kansa ya faɗa babun idza wahaba shay'an li wakilin aw shafi'i qaumi jaz لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد حوازن حين سألوه المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم قال حدثنا سعيد بن غفير قال حدثني الليث وابن سعد الفهمي المصري قال حدثني أقيل وابن خالد عن ابن شهاب هو الزهري أنه قال وزعم أروى وابن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن مروان بن الحكم والمسور بن المخرمة رضي الله عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدق فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال فقد كنت استعنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشر ليلة وقد كان وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قبل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نؤتيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza wa haba shay'an li wakili wato idan mutum yayi kyauta da wani abu ga wani wakili an gane ko au shafi'i qawli wato ko kuma wani wanda yake nema ma jama'a alhurma manan ya ce jaza wato ya halatta wannan wakili ne na jama'a an gane ko misali aka wakilta shi sai aka yi kyauta da shi wannan wakili au shafi ko wani wanda yake mai nema ma jama'a al'urma malam ya ce jaza wannan kyauta ta halatta shi da sai ce likaulin nabi sallallahu alaihi wasallama li wafdi hawazina domin faɗar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga tawaga ta larabawan hawazi su ne waɗanda suke mazauna ɗa'ifa kenan kabila ta hawazi hina sa'aluhul magani lokacin da kwato suna kan hanyar ta'if su hawazi hina sa'aluhul magani lokacin da suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ganimomin su na yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riba ci domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai musu samame aka riba ce matansu da yaransu da dabobinsu to shine sai suka zaɓi wasu wakilai daga cikinsu suka aiko su wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su nema musu alhurma su nemi alhurma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya dawo musu da wato abin da ya riba ce na dabobinsu da matansu da 'ya'yansu faƙalar nabiyu sallallahu Alaihi wasallama nasibi lahu da suka zo suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya dawo musu da ganimarsu ma'ana abinda aka ribace nasu manzon Allah sai ya ce nasibi lakum rabona gaba daya manzon Allah ya ce na ba ku a cikin wannan ganima manzon Allah ya ce ni ne nawa ya ce na ba ku shi ko duk abinda aka ribato a fagen daga to a farko za a kasa shi kashi biyar wannan kashi ɗaya daga cikin biyar na Allah ne da manzansa a gane ko da sauran waɗanda Allah ya ambata a cikin ayar kamar yadda ayar na cikin suwatun tauba ubangiji ta'ala na faɗa wa'alamu anna ma ghanimtum bi shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala yace ku san da cewa duk abin da kuka ribato ku mu'minai fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli ɗaya daga cikin biyar kin abin da kuka ribato ku tabbata cewa na Allah ne da manzansa wani zil kurba da dangi waɗanda suke na kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani yatama da marayu wal masaki ne da miskinai wa bin sabili da bako dan wucewa to dan haka wannan kumsi manzon Allah sai yake cewa nasibi lakum rabona gaba ɗaya na ku rabon Allah na manzansa ne domin shi ne Ubangiji ta'ala ya wakilta shi ya saka wannan kumsi iya inda ya dace a sa ya ce da sini lakum ya ce rabona naku ne ma'ana na ba ku shi ne anan malam sai zo mana da hadisin kamar yadda urwa ibn zubair Allah ya ji kansa yake cewa lalle marwan ibn al-hakam da shi da al-miswar ibn makrama Allah ya kara musu yadda akhbarahu sun bashi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qama hina ja'ahu wafdu hawazin muslimi wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a cikin jama'arsa a lokacin da tawaga ta kabilar hawazin suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi na halin suna masu miƙa wuya da ji da bi ga ubangijinsu sun zo a matsayin sun musulunta ba sa'aluhu an yarudda ilaihim amwalahum wa sabiyahum suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya dawo musu da dukiyoyinsu wa sabiyahum da ribatattun bayansu ma'ana matansu da yaransu فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da su a haɓɓul hadisi ilayya asdaku manzo Allah ya ce kusan da cewa mafi soyuwar zance ko kuma labari a wajena manzo Allah ya ce asdaku ko mafi gaskiyar shi labarin da na fi so na fi kauna manzo Allah ya ce mafi gaskiyar labari manzo Allah ya faɗa musu wannan jan hankali ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu kenan a labarin da suka bashi na cewa jama'ar su sun musulunta kuma su a matsayin wakilai ne an turo su ne su nemi alhurma a dawo musu da dukiyoyinsu da ribatattun bayansu shi ne maza Allah ya ce da su a habbul hadisi ilayya mafi gaskiyar labari a huna asu da kuhu maza Allah ya ce mafi gaskiyarsa mafi soyuwar labari a huna asu da kuhu mafi gaskiyarsa maza Allah ya ce faktaru ihda fa'ifatai ya ce ku zaɓi ɗayan wato yankin nan biyu ma'ana ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu lafazin ƙwa'ifa ta yi musanna ne na ƙwa'ifa ƙwa'ifa alƙiƙatu minashe idan aka ce ƙwa'ifa shi ne ƙiƙatu minashe yanki na wani abu kenan ikhtaru ihda ƙwa'ifa ta yi ku zaɓi ɗaya daga cikin abubuwan nan biyu in masabiya ko ribatattun bayanku ma'ana matanku da yaranku a dawo muku da su wa in malmala ko ku haƙura da matan da yaran a dawo muku da dukiyarku faƙadu kun tusta a naitu bihi maza Allah ya ce tabbas ya ce ne ku na saurara musu na saurara musu iya sauraro shine a nan marwaicin ke mana tafsirin sai ya ce wa kada kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama intazarahu wato su marwaitan suka ce tabbas maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya saurara musu bid'a ashirata laila hina qafala min al-qaim wato kwana goma sha wani abu dare goma sha wani abu in aka ce laila to ana nihi da yinin ma'ana kwana goma sha wani abu hina qafala min al-qaim lokacin da ya dawo daga dalil manzon Allah ya saurara musu na su zo su ba da kai suka ki ba da kai sai da aka kai samami aka je aka mamaye aka je aka mamaye su manzon Allah ya saurara musu ya kiraye su su zo su ne kauya suka ki zawwa kwana goma sha wani abu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura tawagarsa suka kai musu hari falamma ta bayyana lahu lokacin da al'amarin ya bayyana gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ghairu raddin ilaihim illa ihda ta'ifatayn ba mai dawo musu da abin da suka nema sai ɗaya daga cikin su in ma dukiyar ko kuma ribatattun baye qalu sai suka faɗa naktabu sabiyana suka ce mun zaɓi ribatattun bayan ma'ana a dawo mana da 'ya'yanmu da matanmu me za mu iya fahimta ana gabatar da son iyali akan dukiya kaga aka ce su zaɓi ɗaya iyalinsu a dawo musu da su ko kuma a dawo musu da dukiyarsu ɗaya ne kawai za a ba su daga ciki sai suka ce na katabu sabiyana ribatattun bayanmu su muka zaɓa ma'ana a dawo mana da matanmu da 'ya'yanmu faƙamar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil musulmi a lokacin da suka ba shi wannan amsa mazan allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya a cikin sahabbansa fa'asana alallahi bima huwa ahlu ya kyautata ma ubangijinsa yabo yaban da ya cancanta a yabe shi da shi ladabi daga cikin ladabba na hudu ba ka buɗa da yabon ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ake buɗa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh khutbatul haja shine anan yace fa asna alallahi bima huwa ahlu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyautata ma ubangijinsa yabo yaban da ya cancanta a yabe shi sun maƙala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce amma ba'ad bayan abin da ya gabata na godiya ga ubangiji na da kyautata masa yabo fa inna ikhwanakum haula'i manzon Allah ya ce kusan da cewa lalle waɗannan 'yan uwan naku an gane ko tuntuni sun zama yan uwa ga muminai inna mal mu'minuna ikhwa lalle muminai ko kuma kadai muminai yan uwan juna ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa al muslimu akul muslim musulmi dan uwan musulmi kaga a farko kafin su musulunta aka kai musu hari aka je aka ribace dukiyarsu da 'ya'yansu da matansu to amma sai suka musulunta suka zo suka meka wuya ga Allah da manzansa to shi ne a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hudubar sai yake cewa fa inna ikhwanakum haula lalle waɗannan yan uwan naku qad ja'una ta'ibina tabbas sun zo mana suna masu tuba ma'ana sun daina kafirci sun koma zuwa ga ubangijinsu wa inni ra'aitu ana arudda ilaihim sabiyahum maza Allah ya ce ni na ga cewa ya dace in dawo musu da ribatattun bayansu maza Allah ya ce iya abin da na gani ya dace in maida musu wato ribatattun bayansu maza Allah sai ce fa man ahabba minkum an yuqayyiba bi zalika falyafa'al maza Allah ya ce duk wanda ya so daga cikin ya dada da zuciyarsa game da haka shi ma ya ce ya yafe a maida musu falyafa'al maza Allah ya ce ya yafe duk wanda ya ga zai iya yafewa daga cikin kuma zan Allah ya ce fal yafa shi ma ya aikata ya yafe wa man ahabba minkum an yakuna ala hazzihi duk wanda yake so daga cikin ku ya kasance akan rabansa cewa ba zai yafe ba hatta nu iyahu iyahu min awwali ma yafi Allahu alaina fal yafa yayi jira har mu ba yayi jira idan Allah ya dawo mana da wata dukiya ta kafirai mu ba shi daga cikin manzan Allah ya ce fal ya fa'al shi ma ya yi jira ma'ana a nan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ja hankalinsu wanda ya ga zai iya daɗa da zuciyarsa ya yafi manzan Allah ya ce to ya yafi daga cikin rabon nashi wanda ko ya ga ba zai iya yafewa ba shine ya ce wa man ahabba an yakuna ala hafdihi duk wanda yake so ya kasance ya tabbata akan rabansa cewa ba zai yafe ba hatta nu iyahu yayi jira har mu kai lokacin da za mu bashi iyahu rabansa min awwali ma yafi'u Allahu alaina daga farkon abin da Allah ya dawo mana na dukiyar arna falyafa'al manzo Allah ya ce shi ma yayi jira kenan kada ya yafe yayi jira in Allah ya dawo mana da wata dukiya ta arna to za mu bashi saboda ita ganima ta yaƙi an ambace ta alfai idan aka ce alfai shine ka ce arruju ko ka ce arrad don haka inuwar yamma ake kiranta alfai an gane ko da yasa saboda rana idan ta hudu akwai inuwa inuwar ana kiranta zil idan rana ta karkata ta dawo yamma inuwa kenan za ta dawo gabas shine ake kiranta alfai to don haka asalin dukiya da duk wani abin da Allah ya halitta a ban kasa ba wanda ya cancanta game da wannan abu face mumi don haka kafiri dukiya da yake ce arziki ne na Allah kuma sai ya yi aman shi a ranar kiyama saboda Allah ya halicci wannan dukiya domin ta zame mana taimako da agaji akan bauta masa an gane ko kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa kul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al-qiyamah kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun yace ce da su man harrama zinata allahi wai wane ne ya haramta kawata ubangiji subhanahu wata'ala allati akhraja li ibadihi wanda ya fitar ma bayansa wabbayi ba ci min arziki da dada dan arziki wane ne ya haramta sai ya ce kul hiya lil ladina amanu ce da su na waɗanda suka yi imani ne a nan duniya ko kafiri ya ci to bai ci halaka ba an gane ko haram ya ci kuma sai yayi amanta a ranar kiyama khalisatan yawmal kiyama kuma ya keɓanta ga muminai a ranar kiyama don haka kenan ake kiran ganima ta yaƙi alfai idan muminai suka kai farmaki suka yaƙi arna duk abin da suka samu na ganima ta yaƙi to wannan dama asalin dukiyarsu ce suka dawo da ita zuwa gare su ta su ce dama su suka cancanta game da wannan dukiya arne bai cancanta game da ita game da ita shine yace hatta nuqiyahu wato har akai lokacin da zamu bashi iyahu rabansa min awwali ma yafi'u Allahu alaina daga farkon abinda wato ubangiji ta'ala ya dawo da shi gare mu na dukiyar arna kan ya fa'al maza Allah ya ce yi kira ya tabbata akan wanda ke nashi kada ya yi bi za mu iya fa'idanta a wannan gaba bi za mu iya fa'idanta mu ɗauka na darasi a wannan gaba cewa in kana da haƙƙi ba dole bane ka yafi an gane ko ba dole ba ne baka yafe kana da yancin da zaka ce a kai baka yafe ba kuma baka zo da abin zargi ba kawai a baka amma wata fa'ida da yake yi mata ita wato shine halaccin bin bashi zuwa lokaci wanda yake mashigul za yi iya rantar wani abu da wajen ka yin ce yaushe zai ka ce zai ka hiran da ka samu ko in ce a hiran da na samu tun da nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ba zai yafe ba to ya jira farkon ganima da Allah zai dawo da ita gare mu a ciki za mu biya shi to an san yaushe ce wannan dalili ne wanda yake nuna lalle kana iya ramtar ramce ka ce sai ran da ka samu in shi wanda zai ramta ma ya ga zai iya ba laifi ba ne ba ko shi ya baka lasisin cewa je ka sai ran da ka samu ka kawo duka wannan ba matsala ba ne wannan kuma yana nuna mana adalci wato na matsantsar adalci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyawun karantarwa ta addinin musulunci kaga a matsayinsa na shugaba yana iya maida musu ya ce gaba dai ku amshi kayan to amma a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama a farko sai ya ba su zaɓi game da ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu in ma dukiya in ma ribatattun bayi to shi ko in aka fita jihadi duk abin da aka ribato na ganimar yaƙi to duk wanda ya halarci wannan yaƙi to yana da kaso a cikin wannan ganimar komai abin da aka samu kaga a nan rabonsu bai takaita ba a cikin dukiya banda ribatattun bayi a cikin ribatattun bayi da manzon Allah ya ga cewa zai iya maida musu to a nan ma sahabbai suna da rabo a nan ma suna da kaso to a cikin wannan kaso da ya yi niyyar maida musu shine sai yake shawartar sahabbai yace wanda ya ga zai iya yafe rabansa to ya yafe wanda ko ba zai iya yafewa to ya yi jira in Allah ya kawo mana wata ganima a farko maza Allah ya ce a ciki za mu biya shi amma a farko shi maza Allah sai ce nasibi da kun ni dai rabona maza Allah ya ce na bar muku na yafi faƙalan nasu jama'a gaba ɗaya sai suka kwasa kada tsayyama na zalika ne rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzan Allah mun yafe maka mun yafe maka a maida musu gaba ɗaya ribatattun bayan kad qayyabna zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mun yafe musu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shi ya nema cewa a yafe kowa ya kwasa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ce da su inna la nadri man adina minkum fi zalika mimman lam ya'zan ya ce lalle mu ba mu san ba daga cikin ku wane ne ya yafe wane ne bai yafe ba amma duk kun kwasa cewa gaba ɗaya mun yafe mun yafe maza Allah ya ce a saboda su da yawa a cikin jama'a wani yakan iya cewa ya yarda amma akan tilas inda a ce za a bi ɗaiɗaikun mutane to kamar yadda wani yarda shi bai yarda ba amma don kar a ce wani shi kaɗai ne bai wannan ba mutum akan tilas ya ce a shi to don haka da suka kwasa cewa kada bayyana zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun yafi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nan za mu fa'idanci yadda sahabbai suke ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kimarsa shawarar da ya ba su kai tsaye suka ce sun yafi faƙadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amma don cikar adalci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da su inna la nadri ya ce lalle mu ba mu yi sanin man azina minkum fi zali wanda ya ba da izini ma'ana ya yafe daga cikin ku min man lam ya'za game da wanda bai yafe mu ba mu san ba wane ne yafe wane ne bai yafe ba manzon Allah ya ce farji ku ku koma hatta yarfa'u ilaina urafa'ukum amrakum wato shugabanninku wakilanku wato su ɗauko lamarinku su kawo mana ma'ana kowa kowace jama'a ku je ku taru ku yi shawara ku wakilta wakilai abinda kuka yanke na in kun yafe waɗannan wakilan ku su isan mana wanda ba su yafe ba su ma wakilansu su isan mana an gane ku lafazin urafa jam'i ne na arif an gane ko kuma arif in ka ce arif sai ka ce urafa kamar yadda in ka ce alim sai ka ce ulama kamar yadda an gane ku shine yace hatta yarfa'u ilaina urafa'ukum amrakum har shugabannin ku kenan waɗanda za su wakilce ku masanan al'amarin ku wato su ɗaukaka al'amarin ku zuwa gare mu su faɗa mana akan wata shawara kuke faraja annas a lokacin nan jama'a suka koma suka yi shawara fa kallamahum urafa'uhum shugabanninsu wato suka tattauna da su suka nemi shawararsu sun maraja'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan suka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu suka bashi labarin annahum qad tayyabu cewa gaba ɗayan jama'arsu wato sun yafe wa adilu sun ba da izinin a maida musu ribatattun bayansu to a takaice wannan hadisi yana nuna mana cewa idan wato mutum ya yi kyauta wanda ya yi kyauta ta wani abu ga wakili ta wannan kyauta ta halatta amma fa shi wakilin kar ya zaci cewa shi aka ba wannan kyautar in ka wakilta mutum akan wani abu ya je in aka ba shi wannan kyauta ba kai ba aka ba ba shi ba aka ba wannan kyauta kai da ka wakilta shi dole zai zo da wannan kyauta kuma don haka misali ma'aikatan gwamnati da wanda yake da shi shugaba matsayin wakilai suke na jama'a duk abin da aka ba su kyauta ba su aka ba ba jama'ar da ta wakilta su aka ba kyautar su ma dole za su yi tarayya da jama'ar a cikin wannan kyauta kenan bai tilma da za a saka ta duk wani ɗan ƙasa yana da haƙƙi a cikinta saboda wakilai jama'a ne in ka wakilci jama'a abinda aka baka ba naka bane ba nasu ne a gane ko na kai na kai da jama'ar ne gaba daya kare ko wakilan jama'a a yau ko ai ba haka ba suke duk abin da aka ba su kawai aljihunsu yake zuwa kadai ko da su sai wasu shekaru kuma hallo in za su zo su tsaya a matsayin cewa ku sake daukar su a matsayin wakilai sai dai illa man rahima rabbuk kamar wanda duk abin da ake bashi wakilta cewa a sa a saka a cikin asibitin jihar da ta zabe shi a matsayin wakilinta duk abin da ya amsa ya ce a saka shi a ciki sannan kuma wannan yana nuna mana duk wanda ya zamanto mai neman alhurma a madadin wasu jama'a to duk abin da aka ba da alhurmar kai ya tabbata cewa nashi ne a gane ko kar ya tabbata cewa nashi ne kenan na waɗannan jama'a da suka turo shi a matsayin ya nema musu alhurma kenan na shi da su in shi yana tarayya da su a cikin abu kaga anan su kabila ta hawazin sun wakilta wasu jama'a daga cikinsu cewa su zo su faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa sun musulunta kuma ga abin da suke bukata a dawo musu da dukiyoyinsu da matansu da 'ya'yansu a nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce nasibi lakum rabona na ba kuma ya shawarci sahabbai wanda zai iya yafewa ya yafe wanda ba zai iya yafewa ba to ya yi haƙuri a gaba in wata ganima ta zo za mu biya shi haƙƙinsa gaba ɗaya suka ce sun yafe shin yanzu wannan alhurma da suka nema aka ba su alhurma cewa an yafe waɗannan ribatattun bayi sai su ce nasu ne su kaɗai ba nasu ba ne na jama'ar na su da jama'ar da suka turo su ne an gane ko na su da jama'ar da suka turo su ne to wannan kuma yana nuna mana hallo duk mutumin da ya wakilta wani akan ya saya masa wani abu shi wakilin ya saya to in yayi da awar cewa kaina na saya ma to wannan ba za a yadda ba misali mutum ya baka kuɗi cewa je ka siyo min ragon layya da ka je ka saya sai ka ga ragon yayi riki yayi kyau sai ka ce a kawai wannan nawa ne in na tafi gida na bashi ko kuma daga baya na sake saya masa to wannan ba za a yi da bai dace ba shi da ya wakilta kai ya baka kudin wannan rabon shi ne in ya so daga baya kai ma ka zo ka sai da nan insha Allah ku za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك